نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح الفاتح الهادي وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المهدي والتعب فيه بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم
الفصل الثاني عشر فصلي نقوم شاء تقفش
ومثل هذا في سائر الجمادات ainihin alƙali da yake faɗi yake cewa wannan fasili zai magana a misalin irin waɗannan abubuwa da muka wuce a fasilin baya yawaita ruwa mun wuce shi yawaita abinci mun wuce shi sannan sai maganganun bishiya da duwatsu shi ma mun yi kamar fasili biyu daga cikin na ƙarshe shine kututturen dabino alƙali da yake cewa kwatankwacin irin waɗannan ruwayoyi da irin waɗannan abubuwa da yawa suna cikin ainihin sa'irin jumadat sauran sandararren abubuwa duka a rawaita haka daga sirna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na to shi ne zai kawo mabambantan ruwayoyi da aka samu na daga ainihin maganganun jumadat ko motsinsu ko tasarrufinsu da sirna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nan حدثنا الرابي أبو عبد الله محمد بن عيسى التيمي نعم.
حدثنا الرابي أبو عبد الله محمد بن مرابط نعم.
حدثنا المؤلف نعم.
حدثنا أبو القاسم نعم.
حدثنا أبو الحسن القابسي نعم.
حدثنا المغزي نعم.
حدثنا الكرمري نعم.
حدثنا البخاري نعم.
حدثنا محمد بن المثنى نعم.
حدثنا أبو أحمد الزبيري نعم.
قال yake cewa نعم.
عن إبراهيم مم.
عن علقمة عن مسعود قال na'am لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل na'am ainihin ruwayar ta tuke zuwa ga alkamata shi kuma ainihin daga mas'udin shi kuma ke cewa daga da kunna nasma'u tasbih ad-da'am wa huwa ya'kul yace wallahi mun shajin tasbihin abinci yayin da sirna rasulullahi sallallahu alaihi yake cin abinci sai mun ji abinci na tasbih wa Allah madaukakin sarki yace mun shajin wannan ba ɗaya ba ɗaya ba uku ba sun ji da yawa kenan mm وفي غير هذه الرواية عن ابن مسعود رضي الله عنه a wasu wannan ruwayan wannan ba wannan ba an karɓa daga ibn mas'ud Allah ya ƙara masa yarda كنا نأكل مع رسول الله sallallahu alaihi wasallam yace mun kasance muna cin abinci tare da shugaba sallallahu alaihi wasallam لا نسمع تسبيحه yace sai gashi muna jin tasbihin abincin shugaba yana ci abincin yana tasbihi sallallahu alaihi wasallam na'am قال أنس رضي الله عنه sayyidina Anas dan Malik yake cewa أكل النبي صلى الله عليه عليه وسلم.
وسلم سقا من حسن shugaba alaihi salatu wassalam ya danke tafi daya na tsakon kwani فسبحنا في يد رسول الله sallallahu alaihi wasallama sai ka sa mata jiji a hannun shugaba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama حتى سمعنا التسبيح har sai da aka ji tasbihin duk wanda ke da wajen sai da ji tasbihin daga sayyidina a hannun sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am ثم صل- ثم صبهن في يد أبي بكر رضي الله عنه فسبحنا sannan shugaba alaihi salatu wasalam ya zuba sannan tsakon farin a hannun sayyidina abubakar sidiku shi ma da ya zuba a hannun su kuma su kare tasbihi a hannun sayyidina abubakar sidiku na'am ثم في أيدينا فما تمام.
سبحنا yace sannan sai aka sa a hannayen mu su kenan kamar shi wannan darajar su kamar misali a cikin sahabbai bai kai na sana wakar su riko da sauran su ba amma ba su tafi a hannayen su ba haka ainihin arziki da malik ya ambata na وروانت له أبا أبو ذر رضي الله عنه an rawaito kwatankwacin haka a gudun rigifari ya rawaito allah ya kara masa yarda وذكر ya ambata أنهن سبان في كف أمارة cewa ainihin wannan tsakunkwani sun yi tasbi a hannun sayyidina umar وعثمان رضي الله sun yi tasbi a hannun عنهما sayyidina usman allah ya kara musu yarda su biyu وقال علي رضي Yadda Ali bin الله Abi Talib Allah ya da shi yake cewa كنا بمكة مع رسول الله sallallahu alaihi wasallam yace mun kasance a garin Makka tare da shugaba sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam وسرد إلى بعد نواهيها yace sai shugaba ya fita zuwa ga wasu sassan garin Makka فما استقبله شجرة ولا جبل إلا قال له assalamu alayka ya rasulullah sannan ne yake cewa ba wani dutse da wata bishiya yayin da shugaba ya wannan fitar ran gari dan kewaye bayan gari face sai sun ce assalamu alaikum ya rasulullahi bishiyoyi da duwatsu gaba ɗaya suna mu shugaba sallallahu alaihi wasallam na'am wa an jabir bin samurah radiyallahu anhu an kafo daga jabir bin samurata Allah ya kara masa yarda anhu sallallahu alaihi wa sallam daga shugaba sallallahu alaihi wasallama قيل أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي shugaba alaihi salatu wasalam ya ce cewa wallahi ni na san wani ainihin dutse yana nan a garin makka yana mun sallama duk lokacin da na zuciya ta wurin shi إلا kila sai aka ce إنه الهجر الأسود ai hajar al-aswad ne shi ne ke sallama ga mulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na عن عائشة رضي الله عنها an karbo daga aisha Allah ya kara mata yarda matan ya gida annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama
لقد شرفني جبريل عليه السلام بالرسالة shugaba yake cewa lokacin da jibril alaihi salam ya fuskanta ne da sakon Allah madaukakin sarki جعلت لا أمر لحجر ولا شجر إلا قال السلام عليك alaika ya rasulullah yake sai da zawa tun lokacin da na wuce wani dutse ko na wuce wani wata bishiya sai ta ce assalamu alaika ya rasulullah Mm, na'am
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما an karbo daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yarda su biyu لم يكن النبي صلى الله لا عليه عليه وسلم.
وسلم يمر بحجر ولا شجر إلا سجد له yace babu wani dutse ko wata bishiya idan shugaba zai wuce ya je wani waje a bayan garin Makka face sun tsuguna sun gaida Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga wancan sallama sai masa wannan kuma sun tsuguna ne su rusuna inda yake ake tsugunawa gaban babban mutum na gaisuwa su gaida da shugaba alaihi salatu wasallam na وفي حديث العباس رضي الله awanu عنه hadisin Abbas Allah ya kara masa yarda Mm.
وإذا اشتغل عليه النبي صلى الله الله عليه عليه وسلم.
وسلم على بنيه بملاعة yace idan shugaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya tattaro da mu da ayayen su ko koyan da ya tattaro mu da mu da ayayen da shi da ayayen shi a wani mayaki Mm.
ودعا لهم بالسكر من النار ya musu addu'a yace Allah yanda na fitirce su da wannan mayaki Allah ka fitirce su daga azaban wuta Mm.
كسكره إياهم بملاعته kamar yanda na fitirce su da wannan mayafin nawa ya musu addu'a Mm.
فأمنت أسقفة الباب yace shugaba yana gama addu'a yace kawai sai dokin kofa yace amin ya rasulullahi dokin kofar kwai ka kafar kofar ina ka ta wanda ake frame na kofar shi ko kawai ansa to Allah ka ansa ya rasulullahi Eh, na وهوائج البيت آمين آمين sai dukka ainihin ya gefen ɗakin duka bangon gabas da kudu da arewa da yamma duka da saman ɗakin duka wani suka ansa amin amin amin ya rasulullahi Ai, la ilaha illallah.
وعن جابر بن محمد عن أبيه an karbo daga jabir dan muhammadu daga babansa مرض النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم.
وسلم فأتاه جبريل بنبأ فيه رمان وعنب shugaba alayhi salatu wassalam ya dan yi zazzabi ya dan yi mashashara sai jibril ya zo da tafin hannunsa a hannunsa akwai ruman ruman wani dan itacen nan da alqur'ani ya ambata yana daga cikin itacen aljanna na wa inabun da kuma inabi فأكل منه النبي sallallahu alaihi wasallam sai shugaba alayhi salatu wassalam sai ya dauka ya ci kafin ya ce kama tafi kama subhanallah subhanallah na'am وعن أنس رضي الله عنه an karbo daga Anas Allah ya kara masa yarda وإلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وأبو بكر مم.
وعمر وعثمان رضي الله عنهم أولا نعم. yace sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam da shi da sayyidina Abubakar Siddiq da shi da sayyidina Umar Faruq da shi da sayyidina Usman bin Affan yace sun hau dutsen Uhud farar da fa sai girgiza ya girgiza ya kama rawa kamar rawan dan shi dutsen Uhud kenan mm فقال sai shugaba ya ce masa اثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان yace usbut uhud ya ku uhud kana tsumana fa inna ma alayka nabiyyun annabi ne fa akan sa annabin Allah ne annabi Muhammad wa siddiqun sai sallah wa far siddiqu ne gaskata ne tsananin gaskata ainin annabi sai shahidai ne shahidai guda biyu shine Umar da Abu da Usman sayyidina Umar kashi shi aka yi shahada yana kiran sallah a haraba masallaci sayyidina Usman kashi shi aka yi na ɗakin sa a watan azumi kamar haka yana karanta alqur'ani lokacin da aka mustawayi aka yi shi aka yanka shi ma ya shahada kaga wannan hadisi bayan ainihin girgizar kudu da shauki da zauki da ya saboda manzala ya hau kai shi sannan kuma ya bada albishirin cewa shi annabi ne abubakar siddiqi ne sannan kuma Usman da ainihin Sayyidina Umar shahidai ne kashe su zai kuma duka haka ya faru wannan na daga cikin mu'jiza ta Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ومثله عن أبي هريرة رضي الله عنه an karɓo wani hadisin shi ba a cikin kogon jira daga Abu Hurairah ta Allah ya ƙara masa yarda وزاد معه kuma ya ƙara wata ruwayan tare da wannan ruwayan inda yake cewa وعلي وطلحة yace da Aliyu da Dalhatu da Zubairu duka suna ciki Allah ya kara musu yarda da gaskiya yace وإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد yace akan ka annabi ne ko siddiqi ko shahidi ma'ana ko dai duk wanda muke kan nan naka babu na uku babu na hudu ko dai annabi shi kenan ko kuma siddiqi Abubakar kenan ko kuma shahidi Umar da Usman kenan to raka ya ga udu kana tsu karka yi wauta ko karka rashin ladabi shi kuma wanda an ce shauki da zauki ne kama shi zauna mazala ya hau kai sura ka yake yake rawa yake ka'awa saboda shaukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na والخبر في لواء أيضا عن عثمان رضي الله عنه yace shi ma ainihin kabari labari an samu labari a cikin sha'anin kowa kaira shi kuma an karɓo da Usman Allah ya kara masa yarda Mm.
قال yake cewa معه عشرة من أصحابه yake tare da manzo Allah a cikin kogon kaira akwai goma da cikin sahabban Maulana Rasulullahi yace ni ina cikin su waɗannan mutane وسأل goma عبد الرحمن sai kara Abdurrahman وسأل ya kara sa'ada Allah ta'ala ya kara masa yarda قال yake cewa نسيت الاثنين yace na manta mutane biyu waye da waye kaga idan ka sa ainihin Abubakar da Usman Abubakar da Umar da Usman ko uku kenan ko sai sayyidina Ali wanda ya kara wannan ruwaya uku kenan ko sannan sai Abdurrahman bin Auf biyar sai Sa'ad bin Abi Waqqas shida sannan sai Talha bakwai ko sai Zubairu takwas sai ce to ya manta guda biyu waɗannan su da mutane goma da ke cikin kogon kara wanda ainihin wannan abin ya fara a gaban su tare da maulan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am وفي علي سعيد بن زيد رضي الله عنه أيضا مثله a cikin hadisin sa'id dan zaidu shi ma ya rawaito kwatan kwatan haka Allah ya kara masa yarda Mm.
وذكر عشرة shi ma ya ambaci waɗannan mutane goma da sirna Ali bin Abi Talib ya ambata takwas ɗin da muka ambata wanda ga sunan sannan kuma sai yin da sirna Ali ya ambata da ya ce ya manta sunan وزاد نفسه ya ƙara kansa a cewa ne kenan sa'id bin sa'id bin zaid kaga shine na tar kenan yanzu mun samu guda tar kenan na'am وقد روي عنه حين تلبه قريش قال له كبيره جئت يا رسول الله yace lo ainin an rawaito cewa lokacin da quraish suka nemi maulana muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lahu kabir kabir shi ma sunan wani dutse ne wanda ainihin yake shi tsakanin makka da madina sai yace ainihin ahbib ya rasulullah ya rasulullah sakko sakko ya rasulullah ma'ana yana rara shi maulana muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da quraish suka nemi shi a san maganar a san wurin muzdalifa da da da da da da da da da da wannan duwatsun na bayan gari gaba ɗaya na'am فإني أخاف أن يقتلوك على ظهري shi sabir din ce ya rasulullahi ka sauko ka sauko ya rasulullahi ina tsoron kada a kashe ka a bayana in shiga uku a wurin Allah ranar kiyama ويعذبني الله Allah ya man azaba ranar kiyama da haka ka sauko ya rasulullahi فقال هراء sai kogon kare ta ce إلي يا رسول الله ya rasulullahi idan ya so ka so ka akan sabir to ni ka zo cikin ya rasulullahi ni ka zo zan koyi ka shi wancan dutse ne biye da kogo a ciki yana tsoron kar a kashe annabi alaihi salatu wassalam lokacin da quraishawa suka neme shi nan za su kashe shi saboda haka ana ganin mutum kindudu a kai za a sa masa hari shi sai ne wa dauki cewa a sauka a kan saboda kar a zo a ce an kashe annabi a kansa su kuma kira kogo ne kogon kira da ake faɗa wanda wahayi ya sauka su kuma ce ah ka da ma mai gida yana wani ya nan wahayi ya sauka ka zo ne zan koyo kana da rami ya rasulullahi a cikin kaji yadda duwatsun kowa ke neman ɗaukin annabi muhammadu wannan yana tsoron kar a kashe shi a ce wani abu ya fara da shi shiga uku a tarihi wannan kuma yana kwaɗayin a cikin shi amma kaji wani shi zai kwaɗayin taimakon mu na Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka tsare mu na'am
وابن عمر رضي الله عنهما ibn umar ya Allah aini ya rawaito Allah ya kara musu yarda su biyu أن النبي sallallahu alaihi wasallam cewa shugaba sallallahu alaihi wasallam ya hau kan minbari ara eh قرأ على المنبر na'am وما قدر الله حق قدره ya karanta wannan ayin wa ma qadarullah haka qadari akan mimbarin sa a cikin masallaci sai karanta wannan ayin wa ma qadarullah haka qadari duk yanda za ku sufanta Allah ku gurgurdan tashi to ba za ku iya gurgurdan tashi yanda yake ba annabi ya karanta wannan ayin na ثم قال sannan sai ya ce يمجد الجبار نفسه ainihin ya ce ta kaji Allah kenan Allah yana girmama kansa Mm. yake cewa الجبار yana cewa amal jabbar ni ne Allah al-jabbar ni ne Allah al-jabbar ni ne Allah al-kabir al-muta'ali mai girma mai daukakan daukakawa ga wasu da na'am فرجف المنبر حتى قلنا ليكفرن عنه kawai da annabi ya fara wannan cewa Allah na girmama kansa bayan ya karanta wa ma qadarullah haka qabrihi sai annabi yana sharhin aya sai ce Allah yana girmama kansa yana cewa shine al-jabbar shine al-jabbar shine al-jabbar al-muta'ali kawai sai mu burge samu wani girgiza yana wani girgiza har sahabbai suka ce har sai da muka da tankar annabi ya faɗo akan wannan mimbarin saboda yadda mimbarin yake motsawa shi ko mimbarin yana girgiza ne saboda jin kirarin da annabi yake ma Allah sai shauki ya kama shi da jazba ta kama mimbarin daga ne fara wannan jijjiga ainihin saboda girman maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am Mm.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ainihin an karbar daga dan Abbasu Allah ya kara masa yarda كان أهل البيت ستون وثلاث مئة صنم yace a bayan ɗakin Ka'aba ko a cikin ɗakin Ka'aba a kewaye da shi ta ciki akwai gumaka guda 360 shine na kabilun na kabilun garin Makka na kabilun mutanen Laraba Makka kenan da na gida gida da na kabilu da na dangi dangi kowane gunki yana da kafa a kafe shi a ƙasa بالرصاص في ainihin الناس.
da ginshiki da aka sa musu da dutse an kakkafe shi da kafafuwan a tsaye kyau yake Mm.
فلما ذكر رسول الله sallallahu alaihi amma lokacin da annabi muhammadu ranar fatawar makka ta kenan, lokacin da ya shiga masallacin mm, a wannan shekara na buɗin garin makka sai kasance sandar sannan kabib wannan sandan ainihin wannan itar ya dinga nuna wata da hannunsa ba zungura gunki ke ba nuna sanda nuna gunki yake da sandan eh sai ce ja al haqq wa za al batil wannan ayat ko ke karantawa sai ce ja al haqq wa za al batil ako ako wani bayan da ya karfi annal batil kana da hukar dan ya ka kawai sai ga gunki ya cike ciki to ce kyau fara kasa in ta ke ya nuna shi sai kife ta gaba in ta gaba ya nuna shi ta goshi sai kife ta baya duk sai da duka guma sannan guda 360 da wannan nunin ba tare da ya jangul ko gunki ɗaya ba sallallahu alaihi wasallam mm فما أشار إلى وجه سنن إلا وقع بقفاه ainihin ba wani gunki da zai nuna fuskarsa face sai ya fadi ta baya ya kife ya rushe ta bayansa ta ƙeyarsa وقع بقفاه إلا وقع بوجهه ba kuma wani gunki da zai nuna shi ta ƙeya face sai ya fadi ta fuska ya kifa fuskarsa Mm. har sai da ya kasance ba wani gunki da ya saura a cikin ɗakin Ka'aba wanda yake a tsaye face ya rushe ya kife saboda isharar Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Na'am.
ومثله في حديث ابن مسعود رضي الله عنه Haka nan a rawaito misalin haka daga hadisin Ibn Mas'ud Allah ya kara masa yarda yake cewa وجعل يدعنها sai ya sa a wannan ruwayan kuma ya sa yana sukan kowane gunki ya nuna shi ture sai ya faɗi ture sai ya faɗi yana cewa جاء الحق أين ja alhaqu gaskiya ta zo ma yanzu albatil wa ma yu'idu gaskiya ba za ta daba ba za ta ƙara ba ƙarya ba za ta ƙara bayyana ba ba kuma za ta ƙara dawowa ba an yi da na'izin karja idan ya nuna ya zungure shi ya faɗa haka sai gun ke faɗi ga baki ɗaya na ومن ذلك حديثه مع الراهبين daga cikin wannan akwai hadisin nan tare da shi wannan rahibi ne bautan yahudawa Mm.
ابتداء أمره a farkon lamarin maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama إذ خرج تاجرا مع عمه yayin da wani attajiri shi shugaba ya fita a matsayin attajiri ma'ana dan kasuwa tare da kawunsa shine sayyidina Abu Talib
وكان الغائب لا يخرج إلى أحد shi wannan mai bautan yahudawa baya fita ma kowa halwa kawai ke a cikin dakin wani shi fada فخرج وجعل yace amma ranan da manzo Allah ya je zai wuce ta kofa kawai sai aka ga put ya fito a shi hadara ne ta furgo shi fito aka ce zo ka ga annabin karshen zamani manzo Allah an ce na dan shekara tara wannan tafiyar nasa na farko zuwa Habasha dan na kaso ina dan shekara tara a sallallahu alaihi kawai put ya fito mm.
حتى أتى ليد رسول الله sallallahu alaihi wasallam sai ku doye ta halalu yana taba mutane yana shallata wannan ya shallata wannan sai har ya zo kan annabi yana zuwa kan annabi ko sai ga hannun manzo fa qala sai yace هذا سيد العالمين Yace wallahi.
ورحمة العالمين yace wallahi wannan shine shugaban talakai gaba daya Allah ya aiko shi ba kaga jazba shi mata ta mai ba ba zai aiko shi ba Allah ya aiko shi rahma ga dukkan talakai gaba daya magana da shekara tara ba. kaga saura shekara nawa lokacin saura shekara 31 a annabi mm فقال له أشياء من قريش sai wasu daga cikin dattijan ƙwarai suka ce masa نعم "Mm, ما علمك ma ilmuka me ka sani علمك me ka sani da labarin wannan mutumi فقال sai ce musu إنه لن يبقى شجر ولا عدل إلا قر ساجدا yace a kun ga abin da na gani su dattijan yahudawan suka tambaye ni abu talib suka ce menene ne labarin ka game da wannan ainihin bawan Allah da wannan rahibin ya zai masa wannan magana ya kamata kai ma a ce ka ga wani abu a hanya sai ce "Eh, da gaske wallahi duk dutsen da muka wuce da duk bushe da da duk bishar da muka wuce sai ta kibi ta yi gaisuwa wa annabi Muhammad ɗan shekara tara fa yana shekara tara a lokacin Mm, na'am.
ولا يمسك إلا لنبي yace sannan su kuma waɗannan da- waɗannan bishiyoyin ba sa ma kowa sajada sai annabi da haka wannan tabbaci annabi ne.
وذكر القصة ya ambaci kissan kamar da muka ambata na وقال sannan yace صلى الله alaihi wasallama shugaba alaihi salatu wassalamu na'am sai ya fuskanci sai shugaba alaihi salatu ya fuskanci annabi alaihi salatu wassalamu ko manzon sallallahu alaihi ya ci gaba da tafiya sai to alaihi gama mata cikin duk bayan wannan sai ga girgije tana yawo akan mulana rasulullahi sai ya maka inuwa kar rana ta taba shi sha zafin rana sallallahu alaihi wasallam na'am فلما نجا من القوم وجدهم سبقوه إلى قيد سلة lokacin da shugaba alaihissalatu wasallam da rana ta fito sai ne shi inuwa ya je sha inuwa da ya je wajen wannan inuwan sai ya samu mutane sun cika wannan inuwan gaba ɗaya na wannan bishiyan jirgin bishiyan ne mai manyan manyan rassa duk an rufe ta ba inda shugaba alaihissalatu wasallam zai zauna na فلما جلس مال الميت كيف إليه amma annabi na zama inda ba inuwa ko sai ya tashi yuu sai da sarki na su bishiyan tana nan inda take ba wasu su ce a rasa bishan ne duka suka biyo cu suka da wasan mazala su kuma mutane suka basu a rana saboda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan shine mazala yan uwa biyan da ainihin shugaba yake da bishiyoyi da itatuwa da duwatsu kaji eh ba mu karanta na dabbobi ba ko na dabbobi su ma shi ne za mu karanta a gaba na wayin dabbobi inda za ka ji ainihin barewa da aka farauce ta ta zo suna neman taimakon manzo Allah ya cece ta a wurin mahaddisi dai ta ba yara nono amma ga wani jaki baya neman taimakon annabi damo yana neman taimakon manzo Allah ga wani jaki baya neman taimakon manzo Allah raƙumi ya tsufa za a yanka shi ko za a sayar da shi ne ya kawo ƙarar mai gidan shi ya Rasulullahi shekara kaza na hidima ga yara nan matasa nan duk sun yi girma me yasa ba za a mun alfarma a ce to an yanta ne na daina ɗaukan kaya ba amma kuma sai a ce za a yanka ni annabi ya kira ni yaqum yace to kai ka ji ta rasulullah saboda kai na bai shi baran yanka ji ba Allah da kwanin kuma na da dora masa kaya wai raqum yana neman taimakon mun ga Allah barewa tana nema kuciya tana nema kwayewa yana nema amma wancan jaki ba neman taimakon annabi Muhammadu ga wannan ya cika jaki Allah ka tsare mu eh Allah ka tsare mu da wannan jaki alfarman wala rasulullah Allah kara mana imani ta mu zama lafiya Allah ka bi ba dumu Allah ka ba dumu alfarman mu da rasulullah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق على خاتم ما مستقيم على آله حق قدره والإجلال العظيم وأنا ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله كتب لا كتب لا tambaya